أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداء النبي ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد من يوم ينبغي وكما معلمي من يمني وكما ينقوى مقيا من الله صلى الله عليه وسلم da suka halarci wannan guri wanda za mu yi katamar tafsirin bana ina yi mana sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau ishirin da takwas ko a watan ramadan hijira alif dubu ɗaya da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya kai daidai da uku ga watan bakwai na hijira miladiya ko kuma kalandar miladiya ta shekara ta dubu biyu da goma sha shida wato 2016 ranar asabar ke taron rufe wannan tafsiri Allah ya sa mu dace ran lahadi ko ran lahadi muke taron rufe tafsiri Allah ya sa mu dace Allah ya karɓi ayyukan mu Allah kuma ya sa abinda muka yi a wannan wata zai ya zama karɓace laifukan da muka aikata Allah ya karɓi tuban mu kurakuran da muka yi Allah ya kankare su abubuwan da muka yi daidai Allah ya ninninka mana ladan wayanda suka gabace mu daga magabata da suka saba halartar wannan guri da wanda suke ba da gudunmawoyinsa na gudanar da wannan tafsiri Allah ya musu albarka Allah ya biya musu bukatunsa na alheri albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu akwai tambayoyin da zan karanta babu tambayoyi yanzu akwai an duba to a kawo kaɗan karma نعم
Alaikun salam. Wa ta fara wata tana cewa ne da hukuncin wanda ya sha ruwa a fahimci domin rashin tsawon tsawon.
Ya sha ruwa?
Eh, abin da abin ba, ya abin da rashin tsawon tsawon.
dan rashin abin sahur wannan akwai kafara a kansa don wannan ganganci ne bayan da za a yi don rashin abin sahur da sharuwa ba wannan uzurin musamman dai a cikin gari kamar bauchi da wasu wurare wanda a masallatai irin wannan akan samu abin da ake ifar da shi wanda kuma in na san in ka zo kai complain ka ce a baka wani kuma ka riƙe za ka yi suhur da shi ba za a hana ka gaskiya wannan ganganci ne wanda ya haka baya da uzuri a gurin Allah na'am
wannan tabbayar da cewa me ne da hukuncin wanda masu yin jiya cewa
wanda ya zama mai kalisa kenan idan maje yana cikin mutum babu kakkautawa babu sha'awa watakila wannan akan ɗauke shi a matsayin fitsari ne kamar yadda hukuncin fitsari yake haka hukuncin maji a wannan yanayi yake ko da yake malamai na fito sun yi maganan maji salisul maji litulil uzba wanda yake da salisan maji amma kuma tsawon gwauranta sai kawo haka suka ce babu afa gare shi domin ganganci ne ya kiye maganin ciwon ne akwai maganin su shine ya aure ya ki har ya zama mazi ya zama masa kamar salisa suka ce wannan baya da uzuri hukuncin mazi na kansa amma duk da haka ba za a ce ya sake azumi sa ba
wannan kuma yake ina neman ƙarin bayani akan da tafi da kai kuma da yaushe ake farawa
zakan da kai ana fara ta ne da asubahin ranar sallan fitir shine asalin wurin da aka ajiye ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajiye ta amma an yi istihadi na cewa idan abin da za ka bayar yana bukatan a gyara shi tukunna a yi amfani da shi to ba laifi ka ba ma wanda za ka ba shi kwana uku kafin lokacin saboda ya samu gyara kamar shinkafa mai bawo kamar wasu abubuwa wanda suke bukata a kai su inji da sauran ba laifi ka ba mutum kwana uku kafin lokacin don ya samu ya gyara ya amfani ne. Baya da kuɗi, baya da abinci, baya da kadara domin abin da mutane ba su lura da shi kenan. yanzu zai yiwu mutum baya da kuɗi kwata-kwata a aljihunsa amma yana da gona da ta kai na miliyan biyu wannan mai kuɗi ne a shari'a ko yana da ƙaddarori wanda ba na larura ba ba gidan da yake ciki ba ba motar da yake hawa ba wanda zai iya sayarwa ya zama kuɗi a wurinsa wannan ba za a ce baya da kuɗi ba ko bashi zai yi ya bayar da zakka amma mutumin da baya da kuɗi rokas baya da kadara wannan shine aka ce a baki ai ai shine zai jira a kawo masa dama ai zakan fitirin ana ba mu wanda yake da laruran baya da abincin da zai ci ran sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ugunuhum an su'ali fi zalika al-yawm wadatar da miskinai ga barin bara a wannan ranar kar a ga mai bara kowa ya zama ya samu abin da zai girki a gidansa don haka idan ya zama to yana da larura irin wannan shi dama ba a dora masa ba shine ma za a ba shi sai ma ya tara ya yi buhu buhu ya ce a shekara na
wanda yake cewa ile da hukunci bayi a musulunci
bayi a musulunci shari'a ce ta Allah subhanahu wataala wanda yake babu bauta a musulunci ya kafurta dan ya musanta alqur'ani ya musanta sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan ka ce hadari ne kuma bala'i ne wanda ake neman a gusar da shi to ba laifi idan kuma mutum yana son ya gusar da kansa daga bauta hanya sai mai sauki ko yanzu idan mutum ya san akwai wannan bala'i a kansa sai ya nemi waɗanda ake cewa su suke mallakan wuyarsa ya ba su wani abu ya fanshi kansa shi nan ko ma ya roƙe su ce to mu daga yau mun mun sallame ka shi kenan amma ka zo dan saboda ra'ayi ka ce wai babu babu bayi a yanzu wannan babban hadari ne suka ne ga shari'ar musulunci bauta ni ban ga dalilin da musulmi suke kankanin a danganta musu cewa sun mallaki bayi a da ba ko a yanzu ba ba musulmi ne suka fara yin bauta ba bauta ina ce gashi muna karanta tun zamanin annabi yusuf ya fada hadarin bauta to ya za a ce musulmi ne suka kirkiro annabi isa ya yi magana akan bayi a zamanin addinin kirista na annabi isa akwai bayi zamanin annabi musa akwai bayi ya za ya zama bayi zai zama wani aiki da ake duba kamar musulunci ne ya kawo shi jahilci ne wannan tarihin duniya ya tabbatar da cewa bauta wani abu ne da ya tsohon tarihi kuma inda musulmi za su tsaya su ne za su ma nuna cewa musulunci ne ma ya yi ma sauwaƙe matsalar bauta domin addinan baya ba su kawo mafita a kan bauta ba musulunci ne ya kawo mafita a kan bauta babu wani addini za a karanta ya ce ga hanyar da aka yi aka ce a fitar da bawa in ba mai gidansa ne ya 'yanta shi ba amma musulunci ne ya kawo itku raqabatin mu'mina itku raqabatin mu'mina in kai wani laifi a musulunci a ce ka fitka yanta wanda yake bawa ne mu'mini ko baiwa mu'mina kaga ce musulunci ne ya kawo hanyar ma da aka yi ta rage wannan abu kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ya kawo dokoki na cewa bawa dole ka yi masa mu'amala irin ta himaniki ta dan adam kar a mai da shi kamar dabba kar a kallafa masa aikin da ba zai iya ba kuma shari'ar musulunci ta wajabta ka masa sutura kamar yadda kake ma 'ya'yanka ka ba shi abinci kamar yadda kake ba wa 'ya'yanka saboda haka shari'ar musulunci ta ta gyara bauta amma amma nan da ake magana kamar musulmi ne suka bunƙasa al'amarin bauta wannan ba musulmi bane kowa ya sani turawan ingila da na faransa da na belgium da sauransu su ne suka bunƙasa bauta a duniya kowa ya zai karanta tarihi ya san wannan su suka rinka zuwa ƙasan nan suna ba da riguna da makamai da ne suna ce a tara musu bayi bayan gaskiya suka tsare aka shiga kama wanda ba bayi ba ana ba su waye bunƙasa bauta a lokacin ana man fawa shi yasa suka bunƙasa wannan neman bayi din ana man fawa suna ɗiban 'yan afirka da 'yan asia suna kaiwa south america ana musu noman rake a brazil ana musu noman shinkafa lokacin man fawa shine arziki in mutum kana da mutane bayi da yawa za ka yi gona za ka yi amfanin gona da yawa da aka samu canji zuwa injin fawa aka fara samun suturarta su garman shanu su menene to a lokacin ne kuma sai suka rinka neman yaya za su yi da bayin ba dan rahama ba amma ana cewa dan rahama ba dan rahama ba ne saboda tattalin arziki ne bayi ba su da aikin da za su yi musu sun samu injin fawa in sun ajiye su sai sun ciyar da su sai sun kula da lafiyar su sai sun yi ne suka rinka neman kai da su shine suka ɗebo su suka kawo su Liberia suka zuba waɗanda aka ɗiba za a kai can a saliyo aka bar su a bakin ruwa a wurin jejin suka rayu suka zama yan yan yan yan yan yan kasa kuma wayanda aka fi da su America aka kora su cikin jejin South America suka je suka zauna a cikin kurmi da haka suka yi rayuwarsu aka samu sauran kasashe irin su Norway da sauransu da wayannan kasashe haka wanda ya karanta tarihi baya da wani matsala dai a munafunci tarihi amma tarihi ya tabbatar da cewa ba musulmi ne suka bunƙasa bauta kamar yadda ake kokarin a shafa musulunci da haka maganan bayi wani abu ne wanda musulunci ya zo ya samu a duniya sannan kuma ya masa tsari ya masa mafita don haka musulunci ya kamata a gode masa a kan wannan tambayoyi sun tsari? no bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم a mun karanta jiya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce baya magana da ɗan adam sai ta hanyar wahayi ko kuma a yi magana da shi ya ji sauti bai san wa yake maganan ba min wara hijabin kenan ko kuma ya aiko mala'ika ya zo ya kawo wannan sako kuma ya ba da wahayi ga manzon da Allah ya zaɓa da izinin Allah ya gaya masa abin da Allah ya ga dama a gaya wa wannan manzo to shi ne aka ci gaba aka ce wa kazalika to kaman yanda Allah ya saba yi yana aiko wahayi ta hanyar manzo ko kuma min wara'i hijaba hijabi ko ta bayan hijabi din to haka Allah subhanahu wata'ala ya aiko maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam auhayna ilayka muka aiko maka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruhan Qur'ani an kira alqur'ani ruhu saboda alqur'ani rayuwa ne gaba daya in ka dauke shi ka tokam dinsa zaka samu tsari ne cikakke na rayuwa complete way of life Allah subhanahu wata'ala ya tsara socially economically da abin da ya shafi security security na abin da ya shafi abin da za a ci da security da abin da na abin da ya shafi defense da abin da ya shafi leadership government da abin da ya shafi religion asalin wato yadda za a yi worshiping Allah subhanahu wa ta'ala da abin da ya shafi relationship between man and his wife, man and his brothers, man and his father, man and his mother, man and his neighbors. Duka musulunci ya tsara waɗannan saboda haka sai aka kira Qur'ani da cewa ruhan rayuwa ne. Allah subhanahu wata'ala ta haka muka aiko maka rayuwa min indina daga wurinmu wanda da shi ake raya rayuwan al'umma min amrina daga al'amarinmu ma kunta tajri mal kitabu ai da ya kai ya rasulullah baka san akwai wani abu alqur'ani ba sai da muka turo maka mala'ika jibrilu yazo ya same ka yace maka ikra bismi rabbika allazi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbuka akram allazi allama bil qalam allama al insana ma lam ya'lam daga nan ne ka fara sanin cewa akwai wani abu sunansa addini kuma ƙarshe aka rufe da wata yawman tusha'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu wannan shine aya da ta sauka na karshe alqur'ani to baka san wannan ba sai daga baya sai da ka cika shekara 40 kana ibada a kogon Hira aka turo ma malaika Jibrilu yazo ya kawo maka wannan baka san mal kitabu menene alqur'ani ba sai da muka zo muka koya maka ta hanyar malaika Jibrilu wala imanu baka san menene shari'a ba imanu a nan shari'a ake nufi ba wai kafin a turo mala'ika jibrilu manzon Allah bai san akwai Allah ba bai san ya kamata ya imani da Allah ba haka Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun tashin sa bai bauta wa gunki ba wanda ma yake tare da shi irin sayyidina Aliyu ma bai taɓa sujada wa gunki ba balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma ake cewa sayyidina Aliyu ake ce masa ake ce masa yadda aliyu mene karrama Allah wajahu saboda fuskansa Allah ya hana ya ya ya ya ya taimake shi baya sujada magunki to maza Allah sallallahu alaihi wasallam da ake nufi da cewa walal imanu baka san imani ba wato baka san shari'a ba akwai abubuwa da yawa ana kiransu imani amma ba ba ma'anansa tauhidi na sallah na na na yadda da samuwar Allah ba eh Allah subhanahu wata'ala yakan kira ayyuka da yawa da imanu har ya kira sallah ma da imanu ko ma kana Allah li yudhi'a imanakum Allah ba zai bata sallan ku da kuka yi kuna fuskantar baitul maqdis ba dan kun juya zuwa Ka'aba sai aka kira sallar da suna imanu ko Allah subhanahu wata'ala yace baka san shari'a ba a ce wanda ya kaza a yi masa kaza wanda ya kaza a yi masa kaza wanda ya kaza a masa kaza ai da kafin mu yi maka wahayi baka san wannan ba walakin sai dai ja'alnahu mun sanya wannan alqur'ani da muka aiko maka nuran ya zama haske haske manawi da haske wato haƙiƙi ƙur'ani haske ne haƙiƙatan domin wanda ya ji ƙur'ani ya san a cikinsa akwai haske mai yawa Allah subhanahu wata'ala ya sa ƙur'ani a matsayin haske duk wanda yake karanta ƙur'ani za ga yana da haske za ga yana da farjini za ga yana da mutunci sannan kuma ta ɗaya fuskar ma'anawi haske ne wanda yake haskaka kirjin mutum mutum zai zama yana da ilimi haske ne ya baka ya sanar da kai da ka samu direction a rayuwa ka san inda aka fuskanta a rayuwa haske ne kafin mutum ya san addini yana cikin ɗemuwa bai san ina zai sa kansa ba kafin mutum ya san addini why are you here in the world you don't know from where are you before this life of, of the world you don't know where are you going after this life you don't know kana cikin dudu daga ina ka fito don't know why are you here you don't know why are you going you don't know sai da musulunci ya zo ya baka da domin da an ce maka kawai kai biri ne gashin ka ya je ne kuɗin ka ya gutsure ka ɗaga hannayen gaba ka kama tafiya ko ba haka aka ce ba haka wasu suke marasa tunani suka ɗauka ko ba haka ba don haka babu wani purpose for the life ba wani purpose for the creation babu wani message da creation din yake nuna a cikin roƙo ake sai da musulunci ya zo ya ce to dama before Allah ne shi kaɗansa there is nothing ba ta Allah subhanahu wa ta'ala daga nan Allah ya creating din asalin ma wajen da za a zauna din ma sannan ya fidda sammai ya fidda kasai sannan ya mutane ya yi mala'iku ya aljanu mutanen nan shine aka ce aka fara da annabi adamu ubanmu sannan kuma Allah ya ce ga dalili it is because of worshiping he wants you to worship him that is why he created you ya ya ya kago ka ne dan ka bauta masa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan haka ya kirkire ka ne dan yana nufin ka bauta masa kaga akwai message kenan why are you here in the world because of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala wants you to worship him yana son ka bauta masa ta fuskoki daban-daban kaga da ba a san wannan ana cikin rudu where are you going there is the day of judgment there is day after this day there is life after this life ko to kasance akwai rayuwa bayan wannan rayuwa akwai inda za ka je akwai inda za a je a yi judgment wani philosopher daga cikin philosophers wanda suke ma an ce free thinkers ne a ingila to shi yana karanta reaction reaction yake karanta ya yi research ne akan reaction komi yakan samu reaction in kai kaza abu kaza yakan faru in kai kaza abu kaza yakan zama shine result din sakamako yau sakamakon abu kaza kaza yakan faru in kai abu mai muni akan ga sakamako ya faru to sai research akan alƙalanci da ake yi da hukunce-hukunce na duniya sai ya ga sai mutum ga shi da gaskiyarsa sai a cuce shi sai ya je kotu watakila kotun ta zalunce shi da ki ba shi haƙƙinsa sai a bacci a haka mutum da ya da haƙƙinsa an ƙare shi an hana shi haƙƙinsa kuma an bacci haka sai a nashi research sai ya ga ai haka ba zai taɓa yiwuwa a ɗabi'a abu yakan zama result ɗin kayi kaza abu kaza ya zama sakamakon abin da ka aikata ya zo shine sai ya numfasa sai ya ce there must be another judgment shi da kansa yace there must be another judgment wannan judgment a ce wai an cuce ka an kuma yi hukunci hukuncin kuma an gama da zalunci an ce shi ne gaskiya yace wallahi ba za a zauna haka ba dole ne a samu the day waya da za a samu wani kuma another judgment da zai baka hakinka daga nan ya gane akwai lahira ka gani ko kuma kun yarda shi kenan ai dama abin da yasa kafirai ba su aika shi kiyama shine su ce la ta tina sa'a ba da Allah ya ce ba yace kafirai sun ce ba za a aika shi kiyama ba Allah ya ce a ina wallahi la ta tina nakum wallahi sai an tashi a kiyama kawai ku yi tuta ku yi zalunci ku yi fajirci ku yi abin da dama ku sha lafiya lau shi kenan ta wuce Allah ya ce a ba ga ma'anar kenan sai mafi anaza zajimin to da ba a san wannan ba sai da awaya ne ya zo wannan kuma awaya ne ya zo turu religion ta hanyar musulunci shi yasa muke kira ga dukkan gwamnatoci na ko ina ne duk da matsaloli da ake samu na rikicin addinai amma wallahi kar su yi wasa da abin da ya shafi addini security na al'umman duniya gaba ɗaya yana jikin addini in babu addini babu security na rayuwar al'umma gaba daya domin mafi yawancin abubuwan da ba a yi a ƙasashe na musulmi ko na ma kiristan nema saboda mutum yana tunanin cewa akwai wani abu da yake controlling ɗinsa from within daga zuciya ke controlling ɗinka sai ka tashi za ka yi kaza sai ka tuna Allah ya ce a'a sai ka tashi za ka yi kaza sai ka tuna annabi ya ce a'a sai wani ya tashi zai yi kaza sai ya tuna a cikin bible an ce a'a sai ya kawai kafin a ce an kawo artificial security shi ya samu security daga kansa ya hana kansa ya samu prevention daga kansa ya fahimci cewa abu kaza bai kamata ba ina jin na taɓa ba ku wani labari cewa a wani littafi da na karanta na manta sunan littafin nan kuwa wani yake rubutawa cewa akwai lokacin da aka ɗauke wuta a New York na minti talatin unexpectedly kawai aka ɗauke wuta bayan an dawo da wuta sai aka samu kisa wanda ba a yi a shekara fashi wanda ba a yi a shekara fyaɗe wanda ba a yi kai da aka dai lissafa irin barna da aka kai yace sai ga mutum ya dawo mummunan dabban da babu ma irin saboda babu wuta dama abin da suke tsoro wa'annan kyamarori da abubuwa da masu sa idanu to babu addini kuma ba control for wujin babu religion ba addini tunda babu wuta ba security shikenan kowa ya dawo mai faki yayi faki dan dan dan dan dan dan fyaɗe ya fyaɗe mai wannan duk kowa sai mutane suka zama dabbobi yace kuma when shi ya rayu a islamic country ana ɗauke wuta for complete day a ɗauke wuta haka bai faru ba abin da ya canza sosai ana ɗan samu amma ba wani abu yan yace me yasa yace saboda suna da abin nan suna da self control da wannan control na addini wanda yake zuciyarsu addini yana control din su saboda haka lalle addini yana da muhimmanci a bunƙasa nuna cewa mutane su riƙe addini zama masu kare dokokin addini saboda wannan ne zai taimaka in ba dan addini ba kuɗin da gwamnati za ta kashe wajen biyan security ba kaɗan ba saboda haka addini yana da matukan muhimmanci kuma kar a yi wasa da shi shine Allah subhanahu wataala ce Qur'anin nan hakke ne da muka kawo shi na hadihi man nasha'u wanda muke shirya wanda muka ga dama da shi wannan Qur'ani min ibadina daga cikin bayin wa innaka kai ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam latahdi wallahi kana shiryarwa ila siratin mustaqim zuwa tafarki madaidaici an gane shi hidaya za wato shi sa qur'ani yake da in ba mutum ya nasu ba yayi karatu mai kyau ba to sai ya samu matsala saboda shi qur'ani yana da wani irin hammalin zulujuyi kamar yadda sayyidina ali ya ce hammalin zulujuyi idan aka aka yi magana in ka karanta wata aya zaka ji Allah ya ta innaka la tahdi man ahbabta ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta iya shiryen wanda ka ga dama ba walakin Allah ya hadi man yashau ila siratin mustaqim Allah ce ke shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidai to kuma nan sai Allah ya ce ya ma kawo adawati tauhidi har guda biyu kai uku ne ma wawun ma wawun kasan ne ake gani wallahi kana iya cewa wawun nan ma'anarta wallahi inna ga inna an san ta dama ko ga lamu na tahaqi Allah ce wa innaka la tahdi ila zalatin musaki lalle kai ya rasulullah kana shiryarwa zuwa ga tabarki madadi to me bambanci wancan innaka la tahdi man ahbabta ai innaka la takhluqul la takhluqul hidayah la tastati an takhluq al hidayah fi qalbi al insan kai manzo Allah ba za ka iya halittar shiriya a zuciyar mutum nan kuma wa innaka la tahdi ai turshidu kai ne kake irshadi wa kowa da hasken albarkanka da hasken koyarwanka da hasken alkur'ani da hasken jagoranci manzo Allah yake shiryar da mutane kamar yadda Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah to a ce in ka ji Allah ya ce manzo Allah kuma waye rahimu waye rahimu Allah ne bismillahir rahmani arrahim sai kuma Allah ya zo ya ce mene laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufun waye ra'ufu Allah waye rahimu Allah amma kuma sai aka dawo aka ce manzon Allah bil mu'minina ra'ufun rahim an gane saboda haka Allah subhanahu wata'ala yakan tsalla wa mutum wani abu na sifar da ya keɓanci kansa da ita ya ba shi a wani yanayi an gane to irin wannan ke ke kawo ka ji an yi irin wannan bayani ne Allah ya ce to lalle ta rasulullah wallahi kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici na'am صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور
wane tafarki ne kake shiryar da mutane zuwa gare shi yace siratul lahi tafarkin Allah tun da an ce manzon Allah ne ke shirarwa zuwa ga tafarki madaidaici to me ai muna son mu san yaya tafarki madaidaici yake to nan abin da za a biyo mana da shi baya a mana bayanin sirat sai aka ce siratul lahi tafarkin Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wanda yake shi yake da abin da yake cikin sammai mulkin sa ne halittar sa ne bayin sa ne kuma ala ku saurara ilallahi tafsirul umur dukkan al'amura in ta tashi komawa ina take komawa zuwa ga Allah nan ma akwai wani bayani nan an ce wa innaka latadi ila siratul mustaqim kun ji siratul mustaqim amma sai aka ce siratul lahi siratul nan na Allah ne Allah ne ne siratu ko to idan ka dawo fatiha sai ka ce ihdina siratal wannan siratin mustaqim ka ji ta can innaka latani ila siratin mustaqim dan kuma ihdina siratal nan sai aka ce siratal lahi ne dan kuma sai aka ce nan ne siratal lazina an gane صراط الذين أنعمت عليهم أضيف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا أنا كما sai aka ɗauki siratin aka yi ibafansa ila Allah subhanahu wa ta'ala to ma'ana siratu dai asalinsa man khalaqa sirata man awjada sirata man hada ila sirat Allah subhanahu wa ta'ala to amma haka kawai za ka kama hanya ka gane inda siratin yake sai an samu wanda za su nuna maka to wanda za su nuna maka su ne allazina an'ama Allahu alaihim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa salihina dan haka Allah ma sai ya dauki siratin ma ce nasu siratal ladina an'amta alaihim an gane Allah ya tsara mana haske Allah ya tsara mana ilimi Allah ya tsara mana shiriya Allah ya saka wa malamanmu da suka koyar da mu da alheri Allah ya musu albarka Allah ya haka da kabarinsu Allah ya tsara musu martaban manzilansu a aljanna Allah ya daɗa kusancinsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka gabace mu duk Allah ya saka musu da alheri Allah ya musu albarka Allah ya haƙa kabarin su Allah ya ɗaukaka matsayin su dukkan wanda suke halartar wannan guri da ni din da ku din Allah ya mana albarka Allah ya mana albarka a rayuwar mu Allah ya mana albarka a cikin gidajen mu Allah ya mana albarka a cikin iyalan mu Allah ya mana albarka a cikin ƴaƴan mu Allah mana albarka cikin sana'o'in mu Allah mana albarka cikin kasuwancin mu Allah mana albarka cikin ayyukan mu Allah ya kare mu daga dukkan fitina Allah ya kare garin mu daga dukkan fitina Allah ya kare karkarwar hukumar mu daga dukkan fitina Allah ya kare jihar mu daga dukkan fitina Allah ya kare kasar mu daga dukkan fitina Allah ya kare duniya gaba ɗaya daga fitinu na dare da na rana albarkacin shugaban masu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatiha ma salatul fati اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله القدر يوم إله العزيز سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين muna da manya-manyan baki wanda za mu ba su dama yi a bayani wanda za su ce wani abu musamman ma ga da wakilin mai martaba zafin dozi a nan da abu na yi a wakilin tarihi a mai martaba.
Assalamu alaikum. Muna maraba manyan baki da wanda muka saba suka saba a wancan wannan majalisi ne albarka na tafiya hajar na hajar da sun foundation for islamic first and cultural da suka ɗaukar nauyin sabon wannan tafsiri. Muna marhabin wa Alhaji Ado Ɗarini wakilin tarihi Alhaji Kabiru Malamin Tiji da alƙali Muhammad Hafiz Sheikh Ali Tsari. muna musu marhabin da zuwa wannan waje a gurguje za mu ba ma shi wakilin tarihi wakilin sarkin boki abin magana
Allah ya kawo ƙarshen wannan wata da kuma da shi da kuma da wanda matsayinka a cikin wani a ciki da kuma lalai a ce kan a cikin wannan wannan wata da kawo. Hakika malam ya yi ƙoƙari kuma da yake dai an ce zan tsanin bayan da kusan bayan da yi da ya ɗauko tarihin malam da kowa nan zai samu saboda Allah ya fara mutane kuma shi Qur'ani da ake karanta shi a wuri shi shekara mutum ya na da rasu ba shi da masu da yawan wannan tafiyar da masu zuwa ci da duk wanda ke sa haru a cikin yawan wannan wani a daga cikin Qur'ani wato wata irin farla ce kamar da mara fara ta ce ruri ne wa abu ne da rai kuma ya fara kawo su da yanzu da buhari ko a game da rayuwa da tattala a yanzu wanda idan ta zuwa buhari ta zama su buhari duk dayin ta mutu tsari da ta faɗa gaba ɗaya sun tsari rayuwar na ta kuma da wani da mara yake faɗin cewa akwai wanda ya tsaya ke tunanin cewa akwai da akwai da akwai da a takaice duka ilimin duniya a kan nan da muka tsaya wata da Qur'ani sosai a zaman da muke duk abin da suke zo ka zama ne ka ba ka tsaye da Qur'ani duk abin da suke zo ka ke zama ne ka ba Qur'ani to zai zama je da abin da ma ku da san san kai kuma wannan tafsiri da ake a Ramadan da san kuma wanda ke ana yi wanda ya amur da addini wanda aka fara yin ba ko a cikin ba saboda haka akwai abubuwa da yawa da kwakwai ba su a bisa ba da kuma wanda mu alheri ne a wannan suka samu ne kuma shi ne ke da wani hali da ta kasa ruhani sai ba a mai kula da wani abu amma a duniya wanda shi ne abu da suke na a wani saboda haka kuma a madalla duka wanda ke da amma kuma a kawai kuma a kawo shugabannin mu wanda su yi da ajiyar ana kara mun zaɓe shugabannin kuma wanda su ke wani kwakwago Allah ya dawo da sa kuma Allah ya taimaki shugabannin addini da shugaban da shugaban da shugaban kuma da Allah ya kara mun imani da kuma addini kuma Allah ya kara rawa wa kungiya na hajjar rasul Allah ya kara rawa wa nan gari namu Allah ya kara rawa wa nan al'umma namu Allah ya kara zama lafiya a gidajenmu da anguwanninmu da garuruwanmu da kasanmu da duniya ba shi daya. Wassalamu alaikum.
za mu je ga alhaji kabiru malamin fiji wanda iyaye ne na wannan cibiya dan saurari kalma ce ko biyu a wajen sa
Thank you. yada kiristoci ya da ba shi ne ba na kuma saboda kiristoci ne ki yi bayani da hawa ne ko sha shi kuma da na yi ko na so ma ni ma da ya yi ka da rayo abu mu ya yi haka mun yi bayani da mun yi bayani da hawa ne ne ko ne ne ko yi da na ta mu kenan muna da shi ko na ki wa da mu ka ba da mu ne ko ne shi bayani ko ka da ne da ne kuma da ya mun da ya ke da rayo wannan ne da kake da mai Qur'an wannan dole ne ba abin shi da bai mun kala godiya ma Allah Allah ya kuma ya maka kuma ila yau bani man abin sai ayar ka ki yo muka ne da kuma kuni ya yi sanin da ya gona ki sanji ya yi da lokacin da yayi kiji da bai ga mun da sai ka mai da duniya kuma kana yi ni ya mu sai ji يعني كمان الآن لو يكبرون لي ولا هذا من نجيب على يده ولا فما بنسبة إن من يحسب الأصل يتعلم وألا يولي وألا يصلي ولا يصلي به فالذي صلى يصلي ولا يصلي به فلو يصلي يقول له هذا إيمان له يقول له هذا من لكن كذلك فإنه نسينا مبارك الله malaman da ke gaskiya malaman da ke fada da ke malaman da ke kariya da dare ko alwa mun da su ne da mun da ba kawo da mun wani ya samu da kai ana yau samu da kuma kan nan Allah ka gode ma gaba daya ko kuma Allah ya yi gora Allah ya san aure na da ya yi kuma na ba da Allah ni wannan ka da kuma da ga ba da ke gudu ونجي الله أيضا أشياء من الكرامة وأن المعلمات أعلم وأخواني في الخير وأعلم الجبال ونجي الله على أحكام الأخير على كل قول ونحن نسلم أحيانا ما نعود إلى الشرك يعمل إلى ما عليه يعمل يقول على ذلك ويقول على الشرك ونقول إلى الله
Salamu alaikum kafin mu je ga malam akwai wanda suka aiko da ɗari biyar biyar wajen mutum uku suna neman addu'o'i ko wanda mamansa ba ta da lafiya akwai wanda ɗansa ba da lafiya da sauransu da gashi nan saboda gujewar lokaci. kamar yadda muka saba al'ada in an gama da gidan rediyo akwai addu'o'i da za a yi kafin ko da airtime ya kare akwai addu'o'i da malam da akwai addu'o'in da za a yi za mu koma ga shi jami'an na hajjar rasul dr kabir shek ali tsaye an tsawaji ta gaggasta na rufewa lokaci na?
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود أثير النبأ لكن دوتي وأثير الثاني بعد الخوف نجاة الكريمين ثم أبي كبير من الشديد sama kamu mamai jual di dalam dan di dalam ada ini. Wah, sama mesti di akhirnya nanti itu semua saya punya di dalam dalam dalam dalam dalam dalam aka yi mun ji kuma mun ji daɗi Allah ya sa musu da alheri Allah ya kara mana tsoronsa kara mana fasari da ya karɓa mana gwiwa riko da ya Alƙur'ani mai girma da rayuwar mu da kan wannan tsari kuma son Allah tare da son Allah kuma son Allah tare da son sahabbansa Allah ya sa mu aiki da abin da muka ji Allah kuma ya karba mana dukkan addu'o'i da suka yi mana Allah ya sa riba mana addu'o'i a na son ce a kara su da wawai su kuma sai mu rufe da addu'a akwai sauran lokaci da kuma cikin yadda
Allah shiga ta bala akwai wani bawan Allah ya aiko da dubu uku yana neman addu'a
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين وبعد الحمد لله wannan suna ne a gare mu da a kanko mu kuma ya ke gabatar da wannan tafsiri kuma mutane ke jin daɗin sa har amfanin wani shi ne mutane su ji daɗin su kuma harku sai aiki da abin da suke yi alhamdulillahi da yana gabatarwa kusan dai a dai irin yanayi na yau sai mu ce kusan ma fiye da yadda da babanmu yake yi saboda an dubi yawan mutanen da suke taruwa a yanzu a wancan lokacin ko da kiran zuri mutane suna da yawa ne ko amma duk da haka alhamdulillah to babban abun duba a nan in na dubi mutane wato ni abin da yakan zo zuciya na shine mutane muna da gafala gafalan shine mantawa da ranar lahira wato kusan waɗanda duk suke zaune a nan bari tsammanin ba su fi mutum biyu ba wanda da su suke zaune da shi mahaifinmu a nan duk sauran duk an tafi lahira su an tafi lahira mafi yawanci ba su biyu uku haka ba alhamdulillah duk sun tafi lahira to wannan fa tafiyar lahirar sun nan fa wa'azi ne yana nuna wata ramu ma fa in Allah sa duniyar za ta jima in har duniyar za ta jima to wata ran su ma ƴaƴanmu fa haka za su rinka ganin mu ma mun wuce mun zama tarihi bayan mata nan za a samu shak malam na ta'ala shak malam muhammadu wan wan alhaji dan kirana shak malam buba shak malam barau ko da ke su kan ma a lokacin masu ne kaman ƙananan ga su malam dan umma malam ali gidan barewari ga malam ladan lungun tandu ga na ismailin ino bajara yauwa ga su malam amadu limami yan rake ga sunan dai da wasu ma har akan manta da su to yau fa duk sun tafi lahira sai makarantinsu sai ayyukan alheri da suka bari to mu ma Allah ubangiji ka samu bar ayyukan alheri da da bar duniya Allah ka sa in za a tuna mu a rika tuna mu ta hanyar addini ba ta hanyar shagalar duniya ba duniya hudusun ce fana'un ce amma fa ba ita ce yake zama maka hudusun fana'un din ba kai ne hudusun din kai ne fana'un din kai za ka zo ka ganta kuma ka tafi ka barta misalin dan adam kamar wanda za a ce ya yi hauka ne kaga zai tara goma gume ya tara lakankwano ya tara tsummo kara ya tara tsummo kara to wata ran in ya samu lafiya ka zurfane shi da wannan kayayyaki ya ta gani
to muna fatan mu zama mu masu lafiya domin duk abin da muke tara wannan tijari ne kyakkyawan cikawa ita muke nema ta Allah ya sa in za mu mutu mu zama masu murna da za mu bar abin da muka bari na duniya kada Allah ya sa mu zamo in mutu muna ganin da za mu dawo duniyan don mu san yadda za mu fitar da abin da muka bari a duniya malam kuma Allah ya ƙara masa basira Allah ya ƙara masa ɗaukaka Allah ya ƙara masa hazaƙar shiryar da mutane da ƙarfin gwiwar shiryar da mutane kun gane gashi dai ɗan uwana ne ko mu ɗaya uban mu ɗaya amma abin da yake ba zan iya ba gaskiya ne ba zan iya ba yanzu in arziki idan mawalidi ya zo to malam fa ba da lokacin barci ni abin da ne nazari ba da lokacin barci yau yana wancan kauye yana can kauye yana dawa gari kuma sai ka ji shi ya tafi wata makarantar kuma yana wa'azi da safe wani kuma sun zo gayyata yana dan barci a sai mu kira shi wani sa'in ma mukan ce to ka dan jira kuma da ranar ma sai a ce wata makaranta kaza tana neman sai je wa'azi kuma zai je sani yana gani ne fa zan dan buya ta gaskiya ni rago ne ba zan iya wannan ba to huwa cewa ubangiji ne ta Allah ta ta masa da alheri wannan cibiya kuma da take ƙara ƙarfafa masa gwiwa Allah ƙara ɗaukaka ta Allah ƙara fatahi Allah sa su kuma jama'a su taimaka ma wannan ƙungiyar ta yi ƙarfi saboda irin wannan ƙungiyoyi ake so wanda ba su da wani hadafi sai shiryar da bayin Allah abin da yake ransu kenan su shiryar da bayin Allah su ga ana wa'azi kuma ana tafiyar da shari'a musulunci ana tafiyar da musulunci yanda yake zahirin mabadina to Allah ya taimake su Allah ya karfafa gwiwan su mu kuma da muke zuwa muke je Allah ya ba mu ikon amfani da abin da muke yi kuma Allah ya taimake mu dukkan fitintinu Allah ya kare mana shi dukkan bukatun mu na alheri Allah ya biya mana assalamu alaikum warahmatullahi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يوم الخمسين الآلي من أبي والله ساكن وقد أدرير من زامي كرانا كيشيني من كما أذن وسر رمضان Allah ya sa mu fita da cikinsa muna wanda Allah ya mutu wanka daga dukkan zubar to akwai wani abu wanda kullum kun je masallaci za ku ji liman tun muna nan tun kamarin liman malam baban inda ne za mu iya faɗa cewa yana cewa za ta gina amma a sallah a yau da ki baka Allah ba ka samu yau da wa'i ana ba cikin wata ba wanda ya ce wanda ya saba wa Allah ranar idi kamar ya saba wa Allah a ranar kiyama amma wasu kila mutane ba zan fasara wannan abin da ke faɗa ba to yanzu za ka zo an yi wanka da zunubi an yi komai kuma sai ka zo sai ka yi kwalliya da faraya kayan masu sheki kuma sai a zaka wanka ya kuma ka fara cikin kwatani to shi ne wanda ya yi wanka ya halin ka tsakanin da Allah a cikin wata ramadan wata ramadan na wucewa kuma ya koma yanzu wani ana cewa an ga wata wiwi kuma duk a wannan nan ya haƙura wani a gidan ka gobe zai kwana ba ta to ina ai bai yi komai ba ai aikin banza saboda haka daga an ce an ga wata na sallah ko sai tasbihohi sai zikirori sai godiya ga Allah sai roƙon Allah har yanzu ba ba ka da garanti ko an karɓa ne ko kana da ina ne ta danta ba to da haka kokarin da ne Allah ya karɓi wannan abin kai kokari kuma ana wanka ne ana kulliya je ana murna Allah ya sa mun samu mun yi azumi mun gama lafiya wannan abu da ake cewa kaji da kaman ka dawo kamar yadda ma wata kila mana ke yanka kayi ne ka ka samu wannan ko kayi ke da ɗan kadar kayi ne bari ka je ka gaya wa Allah ka gode shi ne ma'anar zuwa masallaci bari mu je mu ce wa Allah mun gode da wannan kyauta ne ma mun gode da wannan lafiya ne ma mun gode da wannan yanayi ne kawo amma yanzu wani za ka je ya na yi na yi ɗinki na wallahi ne ta in je in je sallan yi da kaya na da ɗin ya yi kakku ba ai ba zai yi ba to dan ne za ka ɗinka Bidi a ne wannan mummunan tunani ne kai Allah ne ya maka arziki shekara guda in kana son ka sa wa da gari ka ɗinki Allah ya maka arziki shekara guda ka mallaki arziki ka ɗinka kaya kuɗin Allah ka samu kayan sura ne kyau da kai wai ba za ka je fiye da Allah da wannan suran ba wai zai suka zo ba sai ka ɗai su sai kaya ka je masallaci ibu da su wai wannan kai ranar hawan dauki saman samari suke da wannan al'ada wani kan rigar sai kanan gugar sai ta kare ne da hawan dauki hawan dauki rana ne da murna ba hana yau a musulunci amma dai ranar da za ka je ka gaida Allah ka ji sawa ne ran da za ka je ka gaida gwamna ka ji ran hawan dauki ran zuwa gaida gwamna saboda haka wannan mutum kuskure wajibi ne ga duk wanda Allah ya rauta maka ce da iyalansa wanda Allah ya rauta maka ya yi gwagwarin hali wanda Allah ya rauta hali a yi sutura masu kyau a ce na bauta a kai da Allah a yi zata wata Allah ce ta inda aka fita kuma za a dawo ba kuma za a dawo ba a rinka yin tafi hai ana in kuma an dawo a rinka ta hali a wa juna cewa a da wani kawo a rinka yin jimni wa ba Allah ya dawo mana da ili da albarka na sake nemi samun da albarka wanda ake so saboda ka yan uwa ya kokari mu kiyaye kuma haddi kuma kar mu jawo makan Allah ya hauka a sanin da ka samu ka zauna lafiya Allah duk abin da zaka tuna ne yan uwa mu je shi duk abin da ya karfin ka kai wa Allah Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi wani zamani za ku ga zalunci daga masu shugaban su da kuma irin mutane daban-daban kowa za mu ga abin da ba su da ke ta zai kace su ya rasu lalla ya dan mu fada musu ne da faɗa cewa abin da suka ce ku yi na ku haƙƙin uba na ku haƙƙin da ba ku samu ba ku kai ma Allah ka ku yi musu na ku kai ƙaran na ku wurin Allah kuma yanzu suna tsammanin babu bukatar wannan darasin ma mu sai ba mu gane yanzu wata kamar goma sha biyar da suka wuce ina ce duk wurin Allah muka yi ta kai tsara to da muka kai tsara Allah ya canza mana ko bai canza ba to da ya canza mana kuma da muka ga akwai kura a cikin al'amarin ba mu san ta ina kura take ba za mu iya nemo da kanmu mu gyara kuran shi ma wanda aka ba shi mai ma koran da da shi ne ya rasa ne da shi kuma shi ma koran da da shi ne sai ta masa addu'a shi ma Allah ya sa a wannan koran ya gane yadda zai kama masa mafita kuma ya ta illaha da Allah makar wa yarzuquhu wa man yatawakkal ala Allah hasbu inna Allah to kun ce al'amarin Najeriya bayan da zai jawo kuma Allah ya tanna Allah bayan da to ya yanzu bai faru ba Allah ce a kar kai wannan gaggawa qad ja'ala Allahu li kulli shay'in mai fata sai fata da Allah ko ni kamar yadda kuma yanzu nan Allah ya kawo ba sai ko mai da Qur'ani Qur'ani sai ko program din Qur'ani yanzu Allah ya kimkin Allah ya jagora wanda suke neman addu'o'i Allah ya sani kuma addu'a a wannan wata mun ba mu takan Allah ya karbe duk bukatun su na alheri Allah ya biya musu duk abin da suke gudu na sharri Allah ya yi mu ma bukatun mu na alheri Allah ya biya abin da muke gudu na sharri Allah ya kare addu'o'in suna da yawa bukatun suna da yawa sai dai in muka nake wani bura da sallawa ne a lagos shi an san yana cikin bayan allah wanda allah ya ce irin su ne allah ce la in sa'alani la wuqiyar lahu wala in sa'alani sai ta faɗa da hannu in muka addu'a sai kowa ya daga allah ya maka kace kowa wannan na mota kwangila shugaban kasa kowa na neman bukatu ne irin na mutane sai ce wa yake kai bukatun nasu ya na da sun yi yawa haka su ɗauke a nan sai suka ɗauke a nan don a jaddada niyya don wata niyyan da ba mai kyau ba sai sai bukatun ne na ku na ga ya yi yawa ko in zaɓa muku bukatan ne sai suka ce iya cewa azaba mu sai ce to mu sake sauka hannu mu kyakkyawan ne aka daga mu sai ce Allah bai yarda da mu sai ka sai ka samu yarda Allah ai ko me ya samu shi ne fa mai kaya din shi ne mai mulki shi ne mai kuɗi shi ne mai menene to ya yarda da kai to me ya rage to Allah ya yarda da Allah ya yarda da Allah ya yarda da Allah ka shaida mu san Allah muna son ka Allah kuma ka sa soyayyar mu soyayyar manzon Allah a zuciyar mu ka sa soyayyar mu a zuciyar manzon sallallahu alaihi wasallam فاتح من صلاة الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والفاتح لما أمرك عليك الهدى هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العزيز وعلى المسلمين بالبشر ما يكون الحمد لله رب العالمين